سيدنا ونبينا وحبيبنا وصدقنا وعلمنا وقرب ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه جاهد الحاجة وزاد عن الحاجة إلى يوم الدين وقال شاء تقص وجه بعد أن يوم الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإنسان ثلاثة Allah ta'ala ya haɗa a wannan masallaci na da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah shi gaba da karatu da muke gabatarwa sati sati cikin littafin Akilar Tufadar Shabab Shi'a ibn al-Haq littafi da ke bayani akan aqidan Shi'a maksudi ko a tsarin na tambaya ko kuma na kanu za mu tashi za mu tashi tambaya ta shirin tsara قال في الشيعة أن معاوية كان ساحرة ثم نجد أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قد تنازل له عن الخلافة وهو الإمام المعصوم فيلزمهم أن يكون الحسن قد تنازل عن الخلافة مؤثر وهذا مخالف لعزمته أو أن يكون معاوية مسلمه wai mene ne suke tambaya ta ashirin da ɗaya malin ke rushi ɗan shi'a suna riyawa anna mu'awiyar da kana kafin a aƙidar da ke suna mu'awiyar wanda sahabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kasabatul wahayi masu kuka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a wurin yin shi'a a musulmi ba ne a wajen yin shi'a kafin yi ai kowa na gani wani yanzu mutane suna ganin ana yin ranar karbala mutane suna jin kwanotarin da suke fara shi yasa ake cewa yanzu ya wuce suka ce ana musu kage ko da ba ka karatu baka karanta littafi ba suna wa suna hutar sheka sun hutar sheka suna hutar da kai hanyar gaye suna bayyana aƙidinsu a fili ta hanyar bukukuwarsu shi ne ma da yake cewa a aƙidar yan shi'a ta giduna mu'awiyar ibn abi sufyan da kafiri wanda haka yake tabbatacce a wannan باعوا أهل السنة والجماعة سيدنا معاوية صحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدينة آية نبيو أشكين صحابا ما هنا أشكين خواف صحابة domin duk wanda ka ɗauke shi ya zama maka sakatare ka yadda da shi shi ya sa balarabe da zai fassara sunan sakatare sai ya kira shi da al'ani a wajen yin shi'a da yadda mu'awiyar ba mu tafi ba ya kafa ne قال ثم نجد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه sannan sai mu ga sayyidina Ali sayyidina Al-Hasan dan sayyidina Ali shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam qad tanazala lahu an al-khilafa ya saukai ban masa kan ayyukanci sayyiduna al-hasan bayan rasuwan mahaifinsa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu mutanen kufa sai suka yi sayyidina al-hasan mubaya a matsayin shine khalifan musulmai domin mahaifinsa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya bai da khalifanci babban birnin mulki na musulunci ya koma kufa kufa ta iraki ko bayan sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya rasu mutanen kufa sai suka ba sai na alhassan baya su kuma mutanen sha sayyidina muawiya dama shine gwamnati sayyidina muawiya ya dade yana gwamna tun zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar shi ya nada shi a matsayin khalifa gwamnan sha siriya sayyidina umar ya rasu sayyidina usman ya rasu sayyidina usman ya rasu sayyidina ali ya rasu ya rasu ko da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya rasu sai mutanen sha suka yi wa sayyidina muawiya baya sai zama al'ummar musulmi suna da kalifofi guda biyu khalifa dai a kuma shine sayyidina al-hasan khalifa dai kuma a sha shine sayyidina muawiya ko da ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sayyidina al-hasan ya shigo masallaci na nan karen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya daga shi ya zumbance shi sai sai inna ibni hada sayyidu وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين shi wannan jikan nawa ɗan nawa shugaba ne ana fatan nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai yi amfani da shi domin a samu sulhu a tsakanin kungiyoyi ko jama'o'i guda biyu na musulmai sayyiduna al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ya taso daga garin Kufa Iraki ya zo garin Sha ya masaki da muawiya baya yace shi ya tsoka daga khalifancin da aka nada shi domin al'umma musulmai ko su yi sallallahu alaihi kun ga fassara hadisin manzo musulma kenan inna fi hada sayyidu wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin to shine ma da yake cewa ɗan shi'a a wajen sayyidina muawiya kafin ko ya aka yi ga sayyiduna al-hasan shi kuma ya sauka da banga mukamin da ya je ya masa baya'a sayyiduna muawiya ya zama shine khalifa musulmai da baki daya shi kenan wannan shekarar da aka samu hasan kai sai ana cikin ta'amul jama'a wato shekarar haɗuwar kan al'umma musulmai shekarar da kawunan musulmai suka haɗu aka samu ijma'i aka samu ijtizamu al'umma musulmai ta zama tana da khalifa ɗaya shine sai na muhammadu kima da ce wa huwa al-imam al-ma'sum sannan sai na al-hasan ai ma'sumi ne a wurin yan shi'a in an ce al-ma'sum shine wanda baya laifi in shayi bayani cewa a aqida ahli sunna wal jama'a ba wanda yake zama ma'sumi sai annabi ko ba shine yake da isma ko malaika malaiku Allah ya faɗa ƙarara la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru abinda Allah ya yi shi ke ba su saba wa Allah to haka su ma manzanni da annabawan Allah su ma ba su ba cikin waɗannan ba ma su ne al'umma sai idan ita al'umma ce ga baki sai ta haɗa ta yi ittifaki a kan wani abu to ana cewa al'ummatul islamiyyatu idza asma'at fahiya ummatun ma'suba wa itbaquha ma'sum idan al'umma musulmai suka yi ittifaki ga baki ɗayan su akan wani abu wannan abu ba ku kure da shi ko ba kun wannan babu wani ma'azu kamar ku a hakila shi'a dukkan ajimman guda goma sha biyu ko dukkanin ma'azu bai ne ba su ne shi ne sai ma da yake sai na alhassan a wurin kuyen shi'a ma'azu ne sai na mu'awiya a wajen ku kafiri ne to ya aka yi sai na alhassan ya tashi daga garin kufa ya je garin ibn kusha ya yi masa kibna mu'awiya baya'a alhali shi ma'asumi ne shi kuma sai na mu'awiya kafiri ne a wajen ya haka shi ne sai ma da yake fayyar zamuhun an yi kulan hasan kan tanazala an ilmilafati da kafin sai ya zama tilas a kan kun ce kenan sai na alhassan wanda shi ma'asumi ne ya sauka ya ba da mukami ya ba da ya ji ya nuna kansa ga kafin wa hada mukhalifu li ismat wanda kuma ya saba wa ismat sa ka'idar musulunci ita ce haramun ne musulmi ya zaɓi wanda ba musulmi bai zama jagora da nassin alƙur'ani ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah ya yi alkawarin a shar'ance kafirai ba za su zama sun zama shugabannin musulmai ba. To ya aka yi haka, kun ce su yaki, sai ina mu'awiyar kun ce kafe su, sai ina an kasan ko ma'asumi ne ba ya ne. Ya za a yi ma'asumi kuma ya ce ya yi mubaya'a ga wanda ya zama shi kafiri ya haka. Shi ne ma da ya ce, in kun ce sayyidina al-hasan yayi mubaya'a ga sayyidina muawiya kuka yadda da haka kuma shi ma'asumi ne to ma'asumi ya je ya makafiri mubaya'a wannan kuma ya saba wa ma'asumancin sa aw an yakuna muawiya musliman ko kuma kuwa da maganar da suka rubuta a cikin cewa muawiya kafiri ne kuma ware take nan muawiya ya zama musulmi ne tunda imamun ku ma'suli wanda baya laifi baya da alhaki ya tafi ya je ya rubaya a zuwa gare shi wannan na nufin sai zama mai musulmi kuma dukkan wannan ya saba baki da shi'a in ka ce sayyidina ali sayyidina alhasan ba ma'suli bane ya saba baki da shi'a in ka ce sayyidina muawiya musulmi ya saba baki da shi'a kaga wannan kalubale tukka da warwara kenan tambaya ta kuma ashirin da biyu hal sajada rasul sallallahu alaihi wasallam ala kubbatil husayniyya akwai wata kasa da ake jeda ta yin shi'a suke amfani da ita suke sujada a kanta suna ce mata at-tubbatul qahira ko su ce mata at-tubbatul husayniyya kasan karbala inda aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu da gidna al-husayn inda aka kashe shi to wannan kasar sukan yi amfani da ita illa sujada in goma goshinsa a saman to shi ne ma da yake cewa hal tajala rasulu ala tubatul hudaybiya shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujada akan wannan kasar tabaya da kuke ce mata tabaya hudaybi allati yasidu alaiha shi'a wanda ai shi'a suke sujada akan ta su ba za su sujada akan kasa ba sai dai da takiyya aqida shi'a ta taqiya tana kan mu banta ne dan shi'a zai iya zuwa ya nuna maka tare da kai yake in yana jin tsoron ka ko ko baya son ku saba in ya tashi alwala sai ya wanke kafarsa amma aqida su shafan kafa ai in ya tashi sai ya sallah in ya gama sallah sai wannan ku fige fige da hannu in yana jin tsoro ko kuma yana jin kunya ko kuma baya son ka gane shi sai ya irin yadda kake an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya yi duk wannan yana cin akidar da kunya idan ya tashi zai yi sallah akan wannan kasar yake yin sujada in ba ta ba zai yi sallah ba ka'ida amma idan yana jin tsoron ko yana jin kunyarka ko baya son ka gane shi shi ke nan zai je zai zai suje da akan kasa a gaban ka da iya ke nan ba da shi in ƙano na in sun ce manzan da sama ya suje da akan wannan kasa kulna haza kadibun wa hajjin da abadi sai mu ce wallahi ta biya ne mun rantse da ubangijin ka'aba manzan da sama ya suje da akan kasa وإن قالوا لم يسجد in kuma sun ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada akan wannan kasar ba kulna sai mu ce idza kana kadalika in hakan ya zamo fa hal antum ahda min rasul sallallahu alaihi wasallam sabila to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiriwa ce kun kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin hanyar addini kun fi shi shiriya ku shiryayyu ne fiye da shi kaga duka an kushe guda biyu kalubale in sun ce manzalar sama ya za a ce ƙarya take domin ba a kashe sai na al-Husayn ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa da alihi sallallahu alaihi shekara hamsin da daya domin an kashe sai na al-Husayn radiyallahu anhu hijira da shekara 61 manzo Allah sallama ya rasu hijira daga shekara goma in ka cire goma a cikin hamsin da sittin da ɗaya saura da ɗaya to tsakanin rasuwar manzo Allah sallama da sakitna al-husayn rasuwarsa shekara hamsin da ɗaya ita kuma wannan ƙasar da suke yin sujada a kanta ita ce ƙasar da aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu anhu a kanta ko suka kawo su ka sallah a ciki yasa al-Imam Malik radiyallahu ta'ala an yace ba wanda yake yin shi a wannan zuciya kakaf a cikin kungiyoyi da ake da su na bata dan kana neman fatacciyar kungiya wacce ta fi nisa da sunna ta zama kullum ita da abin da mazan sama ya saba mushi take ita shi'a sun fi kowace kungiya nisa da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addini ne na nishi addini ne na maulidai a shekara ana maulidi ya fi talatin da bakwai haka alimamun mabaidi ya fadi a cikin tarihi kuma sai da ya lissafo su duka hukukuwan da shi a yi a shekara sun fi talatin da bakwai saka da wannan kawai ake yaudarar mutane biki tsaro fi a ɗibu mata da yara cikin tsananin rana cikin yunwa cikin bala'i abin kan tausayi ga jahilci ga kalamci ga wahala babu lada zaune irin bala'i tafiya daga tabbata a zuzariya wasu daga nijar wasu daga birnin kebbi wasu daga lagos a ƙasa an ce addini ake yi mata da maza da shirya وعن علم أن مروياتهم تذكر أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحفلة من تراب كالصلاة وعن علم تعدد أن تنشيوا أن مروياتهم روايوي شيئانا شيوا تذكر سنة أنبتا أن جبريل وملائكة جبريل عليه السلام ata ila annabi sallallahu alaihi wasallam bi hablatin min turabin kafala ya zo da kafin hannu wai ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da kafin hannu na kasar karbala ya jibo masa ya ce gashi wannan kasar ka san ko ta ne bazan san ya ce a a ban sani ba sai ce to kasar da za a kashe jikan ka a cikin da ce wai malaika da kuli ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kasar aka yi shi a cikin riya wannan kalubale shi ne kalubale na ashirin da tambaya masu Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sira akan wannan kasa da suke sira akan ta a ajiyi ba in sun ce yayi kuma kariya ne in sun ce masu Allah sallallahu alaihi ba ko sai a tambaye su shin sun fi manzon Allah sallallahu alaihi sanin addinin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi shi ya zo da addinin Allah shi aka mushi wahayi da shi wannan tambaya ce tambaya ta 24 yaddabi shi'atu anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da mawti sallallahu alaihi wasallam wa qalabu alaihi yaddabi shi'atu ai shi'a suna riyawa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna riya cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba ɗaya sun yi ridda sai ɗan kaɗan ‘yan kaɗan waɗanda za ka iya lissafa su a hannu yadda sun yi suka ce sun yarda a ƙila yin shi ake haɓɓan manza da su kuma dukkan sun yarda ce ‘yan kaɗan daga cikin su ka tashi lissafawa sai da za'a yi ba tarsa da na fatima rabi Allah ta'ala an kuma ta'in guda biyu sai na alhassan da sai na alhassan suna ƙanana al-biqdad ibn al-aswad sannan sai abu sabid al-gifari shi ammar ibn yasir sahabban da ba su wuce goma ba wannan lissafa bakwai a cikin sahabban manzon da sallama da kin da ka abu ibn malik a yakin tabuka yace wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin kathirun yace sahabban manzon da sallama a wannan lokacin da za a yi yakin tabuka yawa gare su la yatba'uhum kitabun hafiz wani rijista a ƙaso ba zai iya tattara sunan a wannan sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabban wai gaba shi sai su yi yarda malamai suna lissafa mutanen sahabban da ba su so mai je su aikin hajjin kwamfani wasu suna cewa su dubu ɗari ne da wani abu waɗanda suka je yaƙi hajjin kwamfana kenan ba kamar yanzu misali a Najeriya in za ka lissafa ɗiyan Najeriya ke tafiya aikin hajji adadin da suke tafiya aikin hajji a Najeriya sun wuce ɗaya bisa ɗaya mutanen da suka tafiya aikin hajji ba a a Najeriya ba san na bana ba sun kai dubu da sakin ko kuma aikin da za ku ma ya wuce sai da ka ce ɗaya bisa dubu domin ɗan Najeriya ana lissafi duk da lissafi ne nake da damu mu miliyan ɗari ne da sittin mu miliyan ɗari da sittin to cikin waɗanda suke zuwa aikin hajji wanda suka je aikin hajji ba ran ka ce dubu saba'in kai kama suke ka ce dubu ɗari to me dubu ɗari a cikin miliyan ɗari da sittin to sahabban manzo Allah su zama waɗanda suka je aikin hajji ban kwana da shi a shekara ta tara sun kai dubu ɗari da wani abu ina waɗanda suke madina ina kuma sahabban waɗanda suke maka a lokacin kuma musulunci ya fara yaduwa ya shiga cikin zabubuwa ina suke waɗanda suke gefen madina ina waɗanda suke gefe gefen maka waɗannan gabaki ne a wajen yin shi a sanyi inda su kuma musulunci sai waɗannan ‘yan kaɗan ɗin cikin tsokali waɗanda aka lissafa su kaɗai ne musulmai a wajen su. Shi yasa jirgin wayoyin shi a kana karanta littafan su, to waɗannan sahabban su kaɗai suke karɓar riwaya daga wajen su. Duk hadisin da ba sai na Ali ya zo ba, ba amma ɗan yasir ya zo ba, ba na na fasu ba ta zo ba sai na alhakan sai na sai suka zo ba, ba a kusa da kifari ya zo ba, ba a shiddar ibn al-aswad ya zo yato ba a wajen yin shi a hadisi ne na ƙarya so da ka a wajen nan shi'a da hadisin sai na abu hurairah da hadisin na na aisha da hadisin sai na abu bakar da hadisin sai na umar da hadisin sai na abdullahi na umar da su da tatsuniyar da tsofaffi suke yi ma ƙananan yara ko amaran da suke ma ƙananan yara a wajen su dai wasu dai wasu kun gane to ya za ka tafi waya wani wanda ba musulmi ba sun ce sun yi rinda tunda sun ce sun yi rinda shi yasa to wannan ya sa sun baka da za su faɗi cikin yaƙi wannan aƙida suke na wan qalabu alayhi kuma suka ce manzo Allah sahabban manzo sama sun juya ba annabi baya abinda manzo Allah sama yayi na imani ya karantar na imani sun bata sun yi kafirci sun farko da قال يجي حتى فيكي أكيد فيكي والسؤال تضيع عليك هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته شيعة نجعل فيها شم صحابة من ذلك الصلاة ينكع النبي رسول من شيعة عليه ثم انقلبوا بعد موته إلى أهل النبي بايما ذلك الصلاة يعرف كيف شوية suka zama ahalin sunna shi yasa suka zama kafirai shin manzon da kuma shi an ci ya karanta sahabbansa kuma da ya rasu sai suka juye sai suka zama ahalin sunna am annahu kanu qabla mawtin nabi sallallahu alaihi wasallam ahalin sunna ko ko da su ahalin sunna ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun manka da ku shi a can dai a shari'a bayan manzon sama ya rasu kuma sai suka juye suka zama yan shi'a me ne wanne ya baka kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta لأن الانقلاب انتقال من حال إلى حال domin abin da ake cewa inqilabi shine shiratuwa daga wani yanayi zuwa wani yanayi shi yasa ake cewa duyin bulletin ake cewa duyin bulletin soja ake cewa su alin kilabul askari ai daga farar kula ne sai sojoji sai su an sako ai an fita daga wani yanayi an koma wani yanayi sahabban manzalin da sama yan shi'a ne a lokacin da manzon sunna yake da rai bayan manzon sunna ya rasu sai suka zama ahlus sunna ke da suka zama kafirai ko ko da su ahlus sunna ne amma da manzon sunna ya rasu sai suka zama ɗan shi'a wanne ne ya ba ka wannan tambaya ce wannan shine kalubale na 20 kalubale na 24 من المعلوم أن الحسن رضي الله عنه وابن علي فمن لم أقول سيدنا علي سيدنا الحسن شيني شيئا سيدنا علي فهو تكيده وأمه فاطمة وأمه فاطمة سنن ما تقع مرسل فاطمة رضي الله تعالى عنها ما مرسل سيدنا الحسين الحسن كتب فاطمة babansa shi ne wa shi ne sai na ali wa huwa min ahli al-sa'i inda shi'a sannan a wurin ɗaya shi'a yana cikin ahli al-sa'i ne ya tsaka al-kita lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya a cikin suratul ahzab ba aya ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya bude ya ce, Ya ayyuhan nabi, kulli azwaji, in kuntunna turidna hayata duniya wa zinataha fa ta'alayna umatti'ukunna wa usafihukunna sarahan jamila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمسكنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت من كل بفاكهة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي إذا كن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وحرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويخيركم تخييرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا آيوي da suke magana akan ƴan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi Allah ya ce ya kai wannan annabi manzon da kuma Allah baya faɗi shi da sunansa saboda girmama shi kulli azwaji ka ce ma matanka rike da ka ce ma matanka in kun kunna tiridna turidna alhayat ad-dunya in rayuwar duniya kuke wazinata hada adan da ke cikinta da kawar da ke cikinta mu mata alaina kuma umarci kunna sai uku mataki in ba ku abin daɗi irin wanda ake ba matan da aka saka wa usarrihu kunna sannan in sake ku sarahan jamila saki mai kyau saki mai kyau shine ne ka saki matarka ba ta cikin jinin haiba baka saji da ita ba ta fita daga jinin haiba baka saji da ita ba sai ka sake ta as-sarahu jamilu ce sannan ka zauna a gidanka ke gidda ba daman wannan sakin na ɗaya ne ko na biyu sannan idan kaga dama tana cikin idan nan ka ce ka dawo da ita in kuma kaga dama ka bar ta gama idda in ka ce kana son ta sai an yi sabon daurin aure in kuma ka wadata ba ka son ta to ranar da za ta tafi ka je ka kira ne mota kanta ce amalan kake menene a zo a kwashe mata kayan da cikin mutunci sannan ka ɗauko wani abu na girmamawa a tabbace kuɗi ne ka ba ka masa addu'a Allah ya ba ta miji na biyu a za ta ba dole ba ne inda ya aiki shi ku shi da azrafu jami ku shi ke nan ya Allah mu ku sake ce fata'alaina wa kunna usafir kunna zarafan jami'a wa in kunna turidna Allah wa rasulahu in ko kun zaɓi Allah da ma'aikinsa wal daral akhirah da lahira fa inna Allah azza wa muhsinati min kulli ajrin azim Allah ya tare da ga masu kyautatawa a cikin ajran azima la da ne shi ya nisa annabi ya kuma san annabi ban ya ake min kulli bi fashatin mubayyina duk wanda ta zo da wata banna ko wani laifi a cikin ضاعف لها العذاب من سيء وليه بالجميع عذابا في ضاعفة عذابا تفقه ليه بالجميع عذابا تبي تكتن شيء والفمان أعلم sannan sai Allah mu zai ya ce ya nisa annabi la kunna ka ahadin min an-nisa ya kuma san annabi ku fa ba kamar sauran matan duniya bai kuma san annabi إن اتقيتن إن كنت سوغا أدنى فلا تخضعن بالقول kada ku taɓa magana a hankali in za ku magana da wani kurkan murya mai sauki wadda za ta sa ya tsama annabi bi qalbi imamahu sai ya zama wanda akwai cuta ta sha'awa ta zina sai ya sha'awa wa qulna qawlan ma'rufa idan za ku yi magana ku kuma magana da shari'a sai ta dinka kafur awalan wasu an yi magana akwai a haɗin a cikin magana akwai a fi'ili a cikin magana a kulla kaulan ma'arufa wa kamla fi buyuri kulla fi zaman ku a cikin gidajen wala tabarrajta tabarrujal jahiliyyatil ula in fita ta kama ku ko kafi fita irin ta jahiliyyar farko fita ba lillibi fita ba hijabi وعقمنا الصلاة وعجيل الزكاة وقيل صلى الله سبحانه الزكاة وعطينا الله ورسوله سنن فيما ألا بيئة فيما ألا بيئة في ألا يشيء إنما يريد الله ليذهب عنكم البيت أهل البيت ويطيركم تفسيرا ياكو أهل البيت سوى كنا يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجها sai aka ce innama yuridu Allah li yuzhiba ankum al-rijsa ahla al-bayt ku ahla al-bayt Allah na san ya tsarkake ku yana san ya tafiyan muku da kazanta wa yuzakkirukum tafkiran kuma yana so ya tsarkake ku matuƙar tsarkake ku suwa ake nufi a nan fatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an sha fada Qur'ani shi idan ya ce al'ahadu in ya ce ahadu bai to yana nufin matarka ko dai ko mata ɗaya kake da shi ita ce ahadu bai wa ghayru zawjika tabi'un laha duk wanda ba matarka ba to yana bin kai yana bin kai amma iyalinka da alqur'ani ya sani an ce iyali to ana nufin mata annabi ibrahim haka Allah ya ce رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إذا كتبت عدوك الزارع فلا يكون سنوذك تقول يعني أنه يجب على كتبت يتخذون وجدان النبي إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم عليه السلام مسلم كريم daga zuwar su matasa kyakkyawan matasa sai kawai sai abu ya faɗo ma da Ibrahim ga baki sun zo yana murna da su amma sai ya tuno da lalatattu mutanensa waɗanda za su nemi kuɗaɗe da su su zake musu sai bakin ciki ya kama shi amma duk da haka sai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya je soke rakuni rakuni ne mai ku aka gasa shi aka kawo musu nawa da aka aje a gaban su sai suka ci shi ne Qur'ani ce falamma ra'a ayyahu la tasilu ilayhi nakira wa awjasa minhu dhiba qalu la taqaf inna ursilna ila qaumi lutin da ya aje shi suka kitan abinci alamar ba ko ba na kirshi bane da ka masa abinci idan ya ce a jini nake haka yi alamar ba ko mutum kirki ne ka ka masa abinci ya ci sai annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ji damuwa sai nuna damuwar ya ba za ku ci ba ala ta akulu ya aina su barka sun kuma su wani wala'i kuma an aike mu wajen dan uwanka annabi Nuhu alaihi salam za mu halakar da mutane annabi annabi annabi Ibrahim inna fi haduka ta ku halakar da kai akwai dan uwana annabi Nuhu ba yanzu da ke nahnu a'lamu man alamu najiyannahu wa ahlahu illa ra'atahu innaha kanat min al-ghabirin za mu tseratar da shi da mutanen gidansa da sauran matansa sai dai matarsa fara ɗaya ita kan wannan shedani ya ce ita take haɗa sharri ita take haɗa baki ita kawaliya ce in akwai kawaliya kawali ai namiji don ana cewa in ya inganta a hausa ce kawaliya to ita kawaliya ce to don haka ita za a haɗa to bayan sun gama wannan sai an mala'iku suka ce ai ma yanzu matar ka za ta haihu a lokacin malaman tafsiri sun san sai Quran ya kai shekara ɗaya matan ɗari da ashirin matan ta kuma sa'a ta kai shekara tamanin Allahu a'lam sun dai tsufa domin da kanta ta faɗi ta ce a alimu wa ana azuzu wa hada wa ali sai had sai yanzu zan haihu gani na tsufa kuma ba karariya ban taɓa haihuwa ba sannan ga mijina shi ma dakki da ya tsufa ya rabu ba shi ne sai mala'iku suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt ai wannan dan da za a ba mu ishaq rane wanda ya kasance rahama daga Allah sannan albarka daga Allah Allah ke sanya sokar da rahama da albarka alaykum akan ku ke ke sai aka ce mata alaykum ahlal bayt ai al'adar bahaushe ba kan shi dai amma sai ka dina cewa iyali na ba sai ka zata kamar matan ka guji ne ko uku ko biyu su ci ai iyalan na ba su nan ka ka musu ziyara ki da sai bai sauke ka masa wani abu girma ba shi da Allah kai hakuri iyalan na sun je ganin gida ne ba ta shi dai kila sabo amarya ce ko ciki ba ta da shi to ba haushe da haka balarabe ma da shi kuma Qur'ani ya sauka ne da lugar larabawa dalilin kawo wannan kissar saboda malam ya kawo magana al-kita waccan ayat da aka saukar da ita inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yudhakkirukum tadhkira to shine sai malam aka daga nan ba nan sai yace hadithul kisai hadithin da ke bayani akan riga ko kuma mayaki mulakhatuhu a takaice أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وعليه كتاب من شعر أسود manzo Allah ta sarma yana taye da wani bango ko wani mayaki wanda aka yi shi baki ne faja al-hasan fa adkhalahu fil kitab ke ga sai na al-hasan dan karami ya zo sai manzo mai shiga shi cikin wannan mayaki kuma ja al-husayn fa adkhalahu sannan sai na alfin ya zo shi ma sai mutum ya shigar da shi sun maja a faɗi wasu ba a da kada ha sannan na na faɗi da ita ma ta zo sai mutum ya shigar da cikin wannan baya ba sun maja a aliyu sai sai da na ali ya zo ba a da kada ku sai ya shigar da shi su hudu ke manzalin musulman shi ne tufan na nawa shi ne tufan na biyar kun makala sai ya ce إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم تطهيرا shi Allah madaukakin sarki yana son ya tafiyar muku da kadanta ya ku ahadan bai to sai shi a saka ce waɗannan da aka da manzon sama ya shigar da su cikin wannan baya ku kare ne ahadan bai ai jawo da ayat da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya munasaba ce munasaba ce su suke a lokacin su hudu sayyidina Ali sayyidatuna Fatima sayyidina al-Hasan sayyidina al-Husayn wannan ne shigar da su cikin wannan bayani yana nuna su kadai ne iyalansa bayan sayyidina al-Hasan da sayyidina al-Husayn na Fatima ta sake haihuwa ta haifi iya sunan ta ummu kullu ita ce sayyidina Umar ya aure ta ita tana ina ita ba ta cikin ahlul baiti ina take ita ita an fitar da ita to ma da yana son ya fitar mana da wani abu ba nan kawai aka tsaya ba sai ya ce wa huwa min ahlil kitabi inda shi'a a wurin yan shi'a ai sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda aka shigar da cikin wannan farko kuma a aqidar su kadai ne ahlul bait waɗannan guda hudun su kadai ne ahlul bait a wajen yan shi'a wa min al-a'immatil ma'subin kuma yana cikin shugabannin waɗanda suka ma'asumai waɗanda ba su ne sha'anu fi zalika sha'anu akhihi al-husayni radiyallahu ta'ala anhu matsayinsa a wajen su matsayinsa gidula al-husayn da sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn ai tun da dukkanin su an shigar da su cikin kitabi ko an shigar da su cikin mayafi matsayinsa da yake na kai sai ma da yake ga tambaya فلماذا انقطعت الإمامة عن أولاده واستمرت في أولاد الحسين ويا أخي إمامة الشيعة يكي لك يكي لك كنسا يا أبا كوما جدا سيدنا الحسين غدا لا يمكن أن بيان سيدنا الحسن shine na farko shine na na na Fatima na farko kuma yana da yaya yana da jikoki har yau a Najeriya akwai waɗanda suke ike aiki cewa su jikoki shi. Alhassan, in ka ja cewa wani alhassan, wani sharifi alhassan, ana nufin wani silsilar sa idan aka fara har sai an kai zuwa ga Sayyidina Alhassan. Akwai wata tafiya da ne na je kauran na moda, aka bani wani wata silsila a ɓangaren mahaifiya ta ni ma aka ce ni ma alhassa ne ni ma shiri yi aka fara daga kakanta a shek ibrahim kaya kunwa na kunwa na kunwa na kunwa na kunwa na kunwa ne kuna alhassa ibn aliyu wa aliyun zautu fatimata wa fatimatu ibnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takardar tana ta suna makalawa a ɗaki to kaga alhassan inna alhassan yana da yaya abinda nake son ku fahimta kenan yana da yaya yana da jikoki ko ne yasa sai aka yanka imaman daga sayyiduna alhassan sai ta koma gidan sayyiduna al-husayn in yayi shi a tsakanin lissafa a ilmin sha biyu da sun fata sai na al'ali sai su fata sai na al'asa sai su ce sai na al'ulai to daga nan sai kuma jikokin ya'yan ina gidan sai na su ne za mu za su zama a imma ba fa abuhu ma wahidun baban su daya shine wa sayyidina ali wa ummuhu ma wahidatun sannan mamar su da ita cewa na da fatima wakilahu ma san gidana kuma dukkanin su shugabanni ne manzon sama ya ce sune shugabannin matasan aljanna aqida ahlus sunna kina wa yazidu al-hasan 'ala al-husayn bi wahidati kai sayyiduna al-hasan ya kusaina al-husayn da ma abdaya iya annahu qablahu an haife shi kafin shi wanda ya riga ka zuwa duniya ai sun ce akbaru minka jinnan akbaru minka tajribatan wanda ya riga ka duniya ya fi ka shekaru dole zai fi ka sanin wasu abubuwa da duniya wa akbaru minhu jinnan ya fi shi shekaru wa huwa fakihu aziz kuma shine dan babban dan baban ka in an ce fakihu ana nufin babban da dan farko ko me yasa aka karkatar da imamanci daga gidan shi aka mayar gidan mai na alusai me yasa sai shi a zuba da rabu me yasa sai na alhassan ya'yan shi ba su zama imamai ba daga kan shi sai aka yanki Allah ne ya ga dama haka me alhassan ya ma Allah Allah ya yanke shi ya mai da shi alhabu tauku in an ce al'abtar shi ne wanda bai da magana wanda ya zo ya aikin alkhairi ba haka aka ce wa na abubuwa ko ba a Najeriya an ce inda shani abubuwa da abu zabu wa na abubuwa ko ba zai samu magashi ba ko ko ba haka aka faɗi ba a lasfika a rediyo kowa ya san wannan an faɗa shekara da shekaru amma yanzu ka da an je da fai inna shani abubuwa da abu zabu sai da zama da abubuwa ko bayan ka ba zai yi albarka ko me yasa aka mai da sayyidina al-hasan ya zama al-abtar laifin ne yayi Allah ya male shi Allah mai da shi al-abtar ko ko ku ya male shi kuka mai da shi al-abtar daga nan kuka yanke daga kansa sayyidina al-hasan ya mai shi ali me ne bunsa laifinsa da aka ambata a baya shine ya je ya ma sayyidina muawiya baya al'umma ta haɗu ta zama abu daya shi ne mai tun daga nan sai aka yi in aka faɗa ba yadda za a ka ce abba sai a yi masa rama da ni in an ta ce a ce ali sai a ce alhassan rabawa ake yi daga nan sai a tsallake sai a tafi alhussai daga alhussai ba za ka daga an an faɗa alhassan din ko ba za ka sake jin wani shi ba za ka sake jin shi ba shi ko an ce za a ce al-Hussein da ya rasu sai Zainul Abidin Ali Zainul Abidin za a ce Ali ibn al-Hussein da Ali Zainul Abidin ya rasu sai Muhammad al-Baqir kun Ali ibn al-Hussein kaga za a ci gaba da faɗin al-Hussein da Muhammad al-Baqir ya rasu da Ja'far Sadiq sai ya zama shi ne ya gaje shi saboda ka Ja'far kun Muhammad al-Baqir bini علي زين العابدين ابن الحسين kaga haka za a yi ta faɗi haka kai mahai in ka kawo mahaki sai ka lissafo ka dawo zuwa ga alhutai shi ko alaɗin shi kenan an gama faɗin sa ya yi ne laifinsa shi ne ya za a yi ce ya mubaya ga muawiya al'umma ta zama ɗaya har a kira wannan shekara amul jama'a amul jama'a shekara haɗin kan al'ummar musulmai kuma manzo sama ya faɗi wannan bishara dole bin take malin yace hal min jawabin muqli'i shin akwai amsar da za ta gamsar da mu a game da wannan tambayar da aka yi amma mu amsar da za ta gamsar da mu me yasa aka yanke sayyidina al-hasan daga kansa aka yanke zuriyarsa alhali yana da ƴaƴa yayi jikoki kai tabbataccen tarihi ne zuriya al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ta yawa fiye da tawa fiye da ta al-husayn ɗan shi'a a littafan su da kansu suka rubuta cewa da aka yi yakin karbala an kashe kowa aliyu zain al-abidi dan sayyidina al-husayn shi kadai ya tsira amma duk sauran an kashe shi kadai ya tsira dan ya zama imani wanda jikokin jikokin shi za su ta zama a isma shi kuma sai na alhassan rabbi Allah ta'ala an da zuriyar ta ke da yawa su kuma ba su ba a imma bane kaga wanda ke to daga laifin sai na alhassan a wajen su shine ya yi wa sai na mu'awiyar baya ya za a yi masa baya ya za a yi a samu haɗin kan musulmai wasu ba haɗin kai shi yasa a duniya ba wanda suke son a haɗa kai kamar ahlus sunna amma ba kan gaskiya me yake haɗa kai shine kowa ya watsi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba sahabban manzon sallallahu ba su tafi akan sa ba in kowa ya watsar da wannan aka zo aka yi ku da me manzon sallallahu ya karantar wal umma kan tabiha al umma kan tabiha Kunji Arabiya ne ya haɗa kan malaman su. Baban su wannan baban su Abdallah, Abdullahi, Allah ya gafarta masa almalik Abdullahi. Ya zo ya kira da Kunji Arabiya cikin hatsaniya da rikici. Yace ta a tara masa malamai. Aka tara masa malamai gaba ki dai aka zo aka zauna a fadar. yace to shi abin da yake so ba rigima yake so abin da yake bukata shine a ɗauko ka'idojin musulunci waɗanda suke cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da sahabbai suka aiwatar suka fassa sai kowa ya ɗauko aikin da yake sai waɗancan su zama su ne ma'aunai a sai wannan yanzu yana yin kasa sai a auna akwai shi a ci gaba da shi wacce kawo aiki shi al'aura ba shi a cikin ci gaba da daga nan aka sa doka duk abin da baya cikin wannan ittifaqin da aka yi dokar ka ba za ka fito kai a waje ba in ka yi imani da abin da shi ɗakin ka kai kai kadai ka je kai kayan ka kisa ne wannan lamba masalan da ake a Najeriya kaje guda ne da za ka yi ba har maulidi ana yi a maka amma a koyi a koyi ka yadda da abin ka sosai kake abin ka a daji ko a gida ku kulla ko ba ku yi ma ku fito waje inda bai yi ba manzo da musamman ya karanta da shi ko baya shi koyi ko sunna ku ce za ku yi akwai ahlul amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar za ku faɗa musu wannan shi ne yake haɗa kan al'umma kun kowa zai yi watsi da duk hayaniyar da yake yi da da kasakatar da yake kirkiro wa al'umma kan dabi'a ba wata rigima amma ka zo da abin da kake imanin zo duk shirme mu zo mu haɗu wannan sunan shi haɗin baki wala abubakar ladan kuma yace haɗa kai ba wai haɗa baki ba domin ai zalunci ko ai zamba ba haɗin baki haɗin baki kullum abu ɗaya cuta ke amma haɗin kai shi ne gaskiya amma da yake haɗa kan al'umma musulmai shi ne duk abin da bai tabbata ba a addini mutum ya baki sai kai ya haɗu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ku haɗa kan al'umma musulmai akan gaskiya ya tsare mu daga talalaliya Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai takarda da aka kawo ta kare mutanen da suke sha'awar ayyukan sai ga takarda a nan ga yanayinka duk wannan dama mai kin da kamata mutane suna fata shi da yanzu an faɗa mu waccan da aka tarar mutane bi sun samu takardun mutane bi sun kawo takardun wannan ba gata wanda yake da bukata zai yi rubutu ita ce za a ci sama ga ta nan aikin railway sun san sun zana da dawowa da jirgin kasa ko suna sun zana noma aikata in mutum ya cika fom ɗin da takardunsa sai ya aika da shi ce ya je ya kai can railway da sai wannan abubuwan bai kamata mutane suna sakaci da su ba alal akalli ka gwada in ma kana da shakka a cikin zuciyarka sannan ba wani abu za a nema a wajen ka ba ne wahala gwadawa Allah ya taimake ba ta kaddar da waje na sai ki da bukatar ke zuwa cikin ko zan bari a nan masallaci wanda yake bukatar zai samu da nan masallaci sai ya ba sai kuɗi su ba shi آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يحكم عليك انه لا يذل من عليك ولا يحكم عليك ولا عليك اللهم اهدنا وعافيت وبارك خير وعافيت مسكين وعلى كما يقول الملائكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليك له ولا أكبر يتبكنا ولا تعالى ولا يتبكنا على من عدانا أن تجعل مصيبة نبينا ولا تجعل أخبر ربنا ولا مضى يأتينا ولا مجتمع أعمالنا ولا إلنا مصيرنا ولا أجدنا في الرحمة يزاعنا شرفتك يا أحمد الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم آمنا في أموالنا واحفظ أئمة الأولاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وذرياتنا حاول لنا والمصير من المسألة شيعة الله سبحانه وتعالى يبقى tsaya sai mu daka babban wannan aiki an zuwa yau halin da ake shi Allah ta Allah ya albarka a shirruwar Allah ya kare wasu zuriya Allah ya shirye ta Allah ya kare su daga cikin sama Allah ya musu albarka a cikin rayuwar su gaba ki daya bi rahmatika ya arhamar rahim sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi